الفصل السادس مناجاته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل za ku ji kuma yadda annabi ya gana da Allah da sirrin da suka yi da Allah na'am وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوهي إلى عبده ما أوهى Mm.
إلى ما ترمنته الأحاديث Zuwa ga abin da hadisai ya taro فأكثر المفسرين على أن الموهي هو الله عز وجل إلى جبريل yau yau malaman tafsiri sun faɗa ila annal muhiya wanda aka yi wa wahayi wallahu mai wahayi ne Allah zuwa ga jibril wa jibril fa وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم jibril kuma ya wahayi zuwa ga shugaba
إلا شذوذا منهم sai dai wanda suka bar tsari wanda suka bar tsari wannan wa wahayi ila abdihi ma wahayi din wai ba annabi Allah ya wahayi kai tsaye ba jibrilu aka yi wa wahayi sannan jibrilu wahayin nan ya karba ya bai wa annabi wanda kuma suka ce ba haka ba to shazzi ne sun bar tsari to mu kuma a tunaninmu wanda suka ce Allah kai tsaye ya yi wa'azi da annabi ɗin in dai ana mu tunanin ne da Allah ya ba mu to gaskiya su ne suka fi ƙarfi wanda suka ce daga jibril zuwa annabin mu ko muna ga su ne ma shazzin a to zan muku tambaya biyu ku wai jibril ina suka rabu da annabi ne to annabi bai je gurin ba kuma inda aka je jibril yana gurin to a can Allah ya ce ba auhe ila abdihi ma auhe su ne shazzi mun faɗa wallahi abin jayayya ne sai a yi ta bugawa da mu dan jibrilu bai je gurin ba ah to mutum ne ya rakiya a bayan garin nan aka bar shi mutumin ya yi gonan muka zauna da shi wai haka ce wancan na bayan garin sai da na gaya masa ya gaya wannan hankali bai zai ɗauka ba yi to amma bari mu ba alƙali abin da yake gani ba ma gani mu shi kenan shi ne magana na'am فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال أوها إليه بلا واسطة yawwa to ka gani dan gida ya faɗa yace a Jabar Sadi yace ba wani tsani ba wani Jibrilu a tsakani Allah ne da annabi ba wasu da haba kamar ma muga wannan haka ya faɗa na'am ونهوه عن الواسطين wasiɗi ma haka yace kai ba wasiɗa dama shi sunansa wasiɗi ba wasiɗa malam wasiɗi kai gaskiya sunan naka ne wasiɗin yace ba wasiɗa shikenan na'am وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمدا كلم ربه في الإسراء amma malaman da suka san Allah malaman tauhidi suka ce Allah annabi yayi magana da Allah ba tsani wannan ita ce gaskiyar magana na'am وحكي عن الأشعري malam ayyar injiniya zan sarfa da ka zuwa sa ashari shi ma haka ya faɗa na'am وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما to an kai to daga Abdullahi dan Mas'udu daga Abdullahi dan Abbas suka ce fa annabi yayi magana da Allah babu babu tsani a tsakani in dai wannan maganan ne na'am وأنكره آخرون wasu suka musanta suka ce ba zai taɓa yoyuwa Allah ya yi magana da annabi babu jibrilu a tsakani ba wasu suka musanta to mu tambayin da zamu yi nan zan tambaye ku wai tsakanin Allah da annabi da jibrilin yake tsakani wa ya fi daraja annabi ya fi jibrilu daraja to kuma annabi ya fi jibrilu daraja a ba za a iya cire jibrilu annabi Allah ya magana da annabinsa ba malami ya muku musu sai a ce to kun gani yau ya ga halitti jibrilu ne a'a tun ba jibrilu Allah da annabi suna guri daya shi shi jibrilin ya ɗauka shekarunsa da yawa ai ku duba ruhul bayani ba ya tambayi Allah ba ya tambaya annabi yana zuwa gun annabi sai annabi ya ce ni jibrilu shekarunka nawa ne yanzu annabi ka san mutum eh shi duk mutumin duniya in ya fi ka shekara fa sai a hankali eh duk juyi in kuka juya kuka juya shi da shekaransa yake ji a ko maganan karatu ake ai yaro ne yaro ne ai mun fi shi kurin in ya so tsiya haka zai ce maka tsakani da Allah kenan eh shekara in yayi yawa in ba in ba za a kai ba ko Allah ya ba mutum daraja ba za ka girmama shi ba saboda duk zuwi kai kana ga kafi shi amma an yi a- Abbasu tambaya bafan manzon Allah ka duba mutane ma da faɗa rigima aka ce kai kai da annabi waye babba wala haka aka ce ba shi abbas da baban annabi wa da ƙani ne to dan Allah dan annabi wannan tafiyar in Allah bai baka hadari ba ya kai kai da annabi waye babba ya da ah mutum dan baffan annabi da babansa da baban annabi wa da kani ne da aka tambaye waye babba kullum zuwa ake jefa shi fa a rami ni a tunani na da ya budu baki ya ce i annabi ne babba in a shekaru ne za a kama ni amma a girma annabi ne babba a shekarun haihuwa ni ne a zahiri amma annabi ne babba ne sai ya tsallake firaɗin to a banza a je a tambaye ka a ce waye babba ka ce kai ne gaje ka riga uku yi mana kaji ya tsallake firaɗi ta nan to sannan kuma annabi ya tambayi jibril ya ce ni jibril ya karanka nawa ya ce a ya rasulullah ba za su lissafu ba ba za su lissafu ba aka ce to kai kiyasi mana in ba zai lissafu ai akwai gwaji za ka iya gabtowa ka ce kaman kaza ya ce to ni dai da Allah ya halice ni a garkayin al'arshi ya ce na ga wata tauraruwa ita tauraruwar a shekara dubu saba'in sau ɗaya take fita in ka kalle ta ka kalle ta ta nutse ba ka ganin ta to duk yawan kwanakinka sai ka yi shekara dubu saba'in kuma za a ga ta fito idan ta fito sau ɗaya a gargayin al'arri sai ta nutse idan da ka ganta ta nutse to in ka ƙara ganin fitanta sai bayan shekara dubu saba'in sai jibril ya ce wannan tauraruwan na kalle ta sau dubu saba'in ko ne dan boko yawa dubu shekara dubu saba'in sau dubu saba'in ya ce na kalle ta sau dubu saba'in ne dai abin da na sani wata tauraro an tabbato in ta nufe sai a shekara dubu saba'in za a ganta in ta nufe sai a dubu saba'in to dai tauraruwan na kalle ta sau dubu saba'in sai annabi ya ce ka san ta ya ce a'a ya ce ni ne aiki ni ne kuma barin gaya ma ya ce kafin a yi ka ta daɗe haka kafin a yi ka ma a yi ka ta daɗe hakan yi za ake ce Allah wa rasulu alamu kafin a yi ka ta daɗe haka daga nan ya ga abin da bai taɓa gani ba in ya ce ya gani sau dubu saba'in to kafin ya ganin ma ta yi dubu saba'in sau dubu saba'in kuma wannan samfar ɗaya na kawo muku shi na biyu abin da za ku tambaya jibrilu da me aka yi shi in an yi ka mun san abin da aka yi ka jibrilu daga haske ne daga hasken wa hasken annabi muhammadu hasken annabi aka ɗauka sannan aka ɗau hasken annabi aka yi shi asalin hasken gaba ɗaya annabi ne to hasken annabi aka yi kuma dan an yi da hasken annabi dole duk maganar da Allah zai sai da jibrilu a'a ai ba zai yi ba wannan hankali ma baya dauka kafin a yi da haskensa ma suna zance da Allah kuna fata kun fahimta kuma duk wanda ya gaya muku haka ko ce ya duba da kayan ku da akabaru hi jibrilin wancan magana yi daban da hasken annabi Allah ya yi shi ai kuma sannan an tambaye shi ayi ma ga wanda zai ci albarkacin wani ai annabi ya tambaye ce jibrilu ni da Allah yake ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a rahman da Allah ya man kai ma ka dan yiga albarkar rahmar yace ya rasulullahi ai shedan da babban malami ne amma malaiku ba wanda yake da ilimi irin sa da naga abin da ya faru da shi kullum a tsoro nake ban san yadda ni ma ƙarye na zai kasance ba amma dalilin ka Allah ya ce min mu dayin su ma amin kuma ziku wajen inda zul'arli mai kiyin a dalilin ka ni ma na samu nutsuwa ai albarkacin ka na ci to kuma wanda ya ci albarkaci kuma sai a ce in ba hi ba zai yoyi ba ai da kaga Allah yana sauke Qur'ani Jibril ya je dawo albarkacin Annabi yake so ya ci eh Annabi agun Allah ya fi Jibrilu daraja saboda haka Allah zai iya maganarsa da Jibrilu zai iya maganarsa da Annabi ba Jibrilu ba wanda ya isa ya musu ko da malamai sun ce shazzi ne to ku ɗau maganan a wannan samfarin na'am wa zakara naqashu an ibn abbas radiyallahu anhu eh na gahi ya haka ito daga abdullahi dan abbas yana cewa fi qissatil isra'i an sallallahu alaihi wa sallam fi في قوله تعالى ثم دنا فتدلى مم.
قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات أني فسمعت كلام ربي وهو يقول لي أدعوك يا محمد sai da ma ya rabu da jibrilu ya ce ubangiji ya masa waye ya dinga jin zancen ubangiji na'am نعم أدنو أدنو ya ce zo kusa da ni zo kusa da ni وفي حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء نهو منه a wancan hadisin ma ya zo da misalin haka nan وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب wanda suka ce wai Allah ba zai iya magana da annabi ba da wannan ayan suka kafa hujja eh Allah ba zai magana da wani mutum ba sai dai wahayi ko a bayan shamaki na'am أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Mm.
فقالوا هي ثلاثة أقسام Mm.
من وراء حجاب كتكليم موسى Ah, kaman a bayan zari dan kaman zance da Allah yake da na Musa ne na'am وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء Ah, kuma aiko mala'ika kaman halin sauran annabawa na'am وأكثر أهوال نبينا Ya صلى الله عليه shine وسلم mafi yawan halin wannan annabi namu na'am الثالث قوله وهيا kuma wani maganan faɗansa wahayi na'am ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع Eh, المشاهدة babu wani abu da yawan zuwa raba wannan magana sai dai mushafaha mal mushahada kurin ga annabi ga Allah a haka aka yi magana وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة wasu malaman suka ce abin da ake nufi da wahayi abin da aka jefa du- zuciyar annabi ne ba tare da tsani ba Mm.
وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه في حديث الإسراء ما هو عوده في سماء النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله kaji to wancan hadisin ma ya fi bayyana na cewa Allah ya yi magana da annabi Mm.
من الآية فذكر فيه Mm.
فقال فقال الملك الله أكبر الله أكبر Mm.
فقيل لي من وراء الهداب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر Mm.
وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك Mm.
ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبه- alƙali يشبهه ya ce to wannan fasalin namu ba zai ɗauke mu ba amma za mu zo da maganan dan akwai rikitarwa a wannan zance da wannan hadisan guda biyu a fasali na gaba za mu zo da ma shi biyu abin da ya kama da wannan na'am وفي أول فصل من الباب منه Mm.
وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه za ku ji وسلم yadda Allah ya zance da annabinsa na'am ومن اكتسه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا kuma da abin da Allah ya kusuziya yake ba ga annaba jaizi ne ba zai hannu ba Allah zai iya magana da annabi ko da babu tsani na'am ولا ورد في الشرع قادوا يمنعه babu wani shari'a da zai kama wani nasi da zai hana hakan فإن صح في ذلك خبر اعتمد idan عليه wannan labari ya inganta da da za a dogara na'am وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به نص ذلك في الكتاب kasance da Allah ya da anai Musa ya waku kuma matabbaci ne gaskiya ne kadai ne dan nasi na Qur'ani ya bayyana mana cewa kallama Allah Musa ta kalima na'am وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة kuma an karfa magana da ma- manzari ne ya karfa magana wa kallama Allah Musa to ta kalima yi ne mazdarin na'am ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة kuma Allah ya daga matsayinsa a hadisi mun gane cewa yana sama ta shida duk da malam yace na bakwai na shida yake nufi na'am بسبب a كلامه dalilin zancen da Allah ya yi dahi ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله gaba Allah ya daga yi fiye da wannan baki daya حتى بلغ مستوى وسمع صريف har الأقلام ya je inda ba sama ba ƙasa yake jin ƙara jin alƙalamin alƙadari فكيف يستهيل في حج هذا أو يبعد سماء wajen الكلام me yasa za a kore haƙƙin manzon Allah ko a ni zanta a ce annabi ya ji zancen Allah ba tsani ba wanda zai iya korewa An- Allah Allah ya yi magana da annabi babu tsani na'am فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات
fa subhana tsarkakan tsarki ya tabbata man yaktarsa ga wanda Allah yake ba man sha'a da abin da ya so bi ma sha'a da abin da yake so waja'ala ba'aruhum kuma Allah ya sa shahin su fauka barin da najatin shine manzon Allah to jama'a ɗaya da rabi yayi muka yi sallah kuma sai mu dawo eh ayi su gifar Allah sha ɗaya Allah kai mana gafara abinda muka yi a kuskure da rayin sani da karancin ilimi to Allah kai mana gafara ai wa annabi salati goma alfarman manzon Allah Allah ya ƙara annabi daraja dan girman zatin Allah la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi da ba karanci fatiha gafa uku uku yabo ga ubangiji bismillah da kullu huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji wannan malami namu ba man jibullo a masa bismillah da kullu kafa bakwai duniya da lahira ya zama fidda'u gare shi Allah ya saka masa da alkhairi salatul fati yadda muka zauna da kuwa nan to Allah ya tara ma gaban manzon Allah ka mana gafaran zanufanmu ka kara mana imani mu rayu da imani ka ji kan iyayenmu zuriya Allah ka inganta mana ka sa mana imani wannan karatu da muke kada zama hujja akan mu ya zama ilimi ne mai amfani duniya da lahira darajar annabi Muhammadu Allah kai mana dauki dan kaunar da muke wa manzon Allah in namu lokacin ya zo mu je lahira a sa saboda darajar kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi bukatan al'umma da suka gaya mana duk Allah ka biya musu na kuma bukatan Allah ka biya mana ka tsaye da mu akan gaskiya duk wani sharri na zamani kai mana hijabi kai mana kauna ya ubangiji ka samu samu yardanka kai mana arziki da kaunan annabinka dan girman zatinka Allahumma inna nas'aluka bi anna shaydana la ilaha illa anta hada samad nabi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا مجيد يا خديم يا عليم يا حكيم يا تواب يا بزر يا واسع يا بادئ يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا اله يا واحد يا غفور يا عليم يا قابل يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا حميد يا قائم يا سلام يا رب يا مقادر يا قاهر يا لطيف يا قادر يا كبير يا محيي يا مميت يا نئيم المولى ويا نئيم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مدي يا ميدي يا فعل لما يريد يا كبير يا متعال يا حنان يا منان يا خلاق يا رزاق يا صادق يا وارث يا غفور يا غفار يا قابل التواب يا شديد العقاب يا ذو الجلال يا متين يا بر يا ملك يا مقتدر يا باقي يا ذو الجلال والاكرام يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن علي يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبدي يا مولي يا هادي يا صمد اللهم انت امرنا بدعائك واتنا بجابك ودعونا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذو الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد اللهم اني اسالك باسمك لا اظلم مكتوب من نورك لا لا علم بدء دائما لباقي انا مكلد في قلب نبيك ورسولك محمد واسالك باسمك لا اظلم اهدي بهذا الاهدي المتعالي انا وعد السميع ولا عدد انا مقدس عن كل احد الحي بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تصلى على سيدنا محمد السر حافظ الوجود وسوى الامل كل موجود فلا تنتظر في قلبنا الايمان وتحفظنا القران وتفهمنا منه على آية تكتب لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر الى وجهك الكريم وعلى اله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء الخير الحمد لله